العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله قواعد شافنا نوى ومنا مشافي نكلا تند أخو ماذا متاشي من أكسين كتاب الأوفيل ماذا يتوى وكذلك هكذا man tawadda mutumin da ya alwala ala atammil hay'ati abu sa mafi cikar kamanninta wato ya yi alwala cikakkiya kamar yadda shekaran jiya wacce ya ba mu labarin wanda ya yi sallah ka gane a yi ya zo da ita cikakkiya da ruku da sujjada da tsayuwa da zama bai bar komai a ciki ba to haka nan shi ma wanda ya yi alwala ya zo da alwalarsa cikakkiya a wigita sala ko ya yi wanka min janabati na janabarsa ala aha saliha a bisa mafi kyawun wankan wato ya kawo cikakken wanka da farillai da sunnoni da mustahabbai ba abin da ya kawai bai bar lum'a ba ko ɗaya amma walam ya arbi zalika faradan wala sunnatan a alwalat tasa da wankan janaban nasa bai san farilla ba bai san sunna ba a cikin ayyukan alwalan da yayi da kuma wankan to fa janabatu janabarsa wa hadathu da hadasinsa wanda ya gusar da shi a alwala baƙin alaihi suna nan a tare da shi janabar ba ta bar shi ba hadasinsa da zai halatta masa sallah bai bar shi ba wa salatu kuma sallarsa da ya ba ilatun fatacciya ce dan alwala bata inganta ba wanka bai inganta ba saboda haka duk sallar da ya yi batacciya ce gairu makabula ba karɓaɓɓiya ba ce bal kai bari ba wai sallah da wankan janaba da alwala kaɗai ba huwa shi wannan mutum da bai san hukunta ayyukan ibada ba fi jami'i ma fa'ala cikin dukkan abin da ya aikata na ibada asimun ya aikata zunubi asimillah ya saba wa Allah wa rasulihi da manzansa maimakon yi alwala a bashi lada zunubi za a rubuta masa maimakon yi wankan janaba a bashi lada zunubi za a rubuta maimakon yi sallah a bashi lada zunubi za a rubuta masa walaysa fi zalika bayna ahli al-ilmi khilafun Mala yake babu saɓanin ƙauli tsakanin ma'abota ilimi a cikin wannan hukunci. Ba wata mazhaba da talangonta ta ce in mutum ya aiki ibada da jahilci Allah ya kalba. Babu kilafin saɓani fi zalika cikin wannan hukunci bayin ahalin ilimi a tsakanin ma'abota ilimi. Ba sallah da janaba da alwala kadai ba, yace wa kazalika alhajju haka na aikin haji da mutum yayi wa saumu da azumi wasa'irul ibadati da sauran ibadu duka in yayi su da jahilci bai san hukunce hukuncen su ba bai san farillai da sunnoni da mustahabbi ba bai san abin da yake bata ibadan nan ba bai san abin da aka karhanta ba to wannan aikin ibadan batacce ne bai inganta ba to alhamdulillah masha Allah sai akadari shafi na nawa shafi na saba'in da shida ina za mu tashi to muna cikin sittu masail za mu tashi a mas'ala ta shida ta ƙarshe wa man nasiya rukunan minan nafilati mutumin da ya manta wani rukuni daga cikin sallar nafila kan ruku'i kamar ruku'u kaga rukuni ne aw sujudi ko sujada rukuni ne walam ya tazakkar amma bai tuna wannan ruku'un da ya bari ko sujadar da ya bari ba hatta sallama har sai da yayi sallama wa dala kuma lokaci yayi tsawo fala i'adata alaihi babu sake sallan nafilan nan a gare shi nafilar ta ta inganta in dai ba da gangan ya bari ba da mantuwa ne ya manta ruku ko sujada a nafila bai tuna ba sai da yayi sallama har lokaci yayi tsawo to ba zai sake wannan nafilar ba ta inganta bi khilafil fariba da sabanin sallar farilla fa innahu ka sani cewa shi in a farilla ne yu'idu ha zai sake farillan nan abadan har abada ko ta shekara nawa ne in ya tuna wannan farillar ya manta ruku ko sujada ko karatun fatiha ko kabbara harama to sai ya sake ta har abada amma in nafila ne bai tuna da wuri ba har lokaci yayi tsawo ba zai sake wannan sune abubuwa shida da suka bambanta rafkanuwar farilla da nafila to kar ka ji ana cewa nafila nafila idan ka manta rukuni a cikinta baka tuna ba har lokaci yayi tsawo ba za ka sake ba to duk da haka wa man qala'an nafilata amidan duk mutumin da ya yanke sallah nafila da gangan yayi kabbarar harama kawai sai ya yanke ta ya fasa yi da gangan ba da rafkanuwa ba aw saraka min harakatan ko ya bar ruku'u a cikin wannan nafilan au sajadatan ko bar wata sujada amidan da gangan to a adaha ya sake nafilan na abadan har abada kafin ya fara ne nafila amma daga yayi kabbara harama to ta tashi daga nafila ta koma farilla dole ne ya cika ta in ya yanke ta ko ya bar wani rukuni da gangan a cikin sallar ta baci ina ba ta an gane kawai bambancin su da farilla in ita ta baci ba zai rama ba in shi ya bata ta sai ya rama. Amma idan a farilla ne ko kai ka ɓata ta ko ita ta ɓaci, duka sai ka rama. Shi ne kawai bambanci. Mai askari ya gaya maka wannan. Ya ce, idan ya ɓata na fila, to zai rama ta la'in baɗalata ba wai in ita ce ta ɓaci ba. Amma ita farilla duk tsaye ne ko kai ka ɓata ta, ko ita ta ɓaci, dole sai ka rama ta. bambanci kawai shine in kai ka bata ta da gangan kayi zunubi dan Allah ya ce wala tubdilu a'malakum kar ku bata ayyukan amma in ta ta bace za ka lama amma babu zunubi da ita ta bace ba kai ka bata ba yaya bacin ta take kana sallah sai tusa ta bace ma kaga ba da gangan kai ba ba kai ka bata ba ita ce ta bace ina fata an gane ko kana sallah aka watsu fitsari ya taba ka kaga ita ce ta bace ba kai ka bata ta ba to wannan ba ka da laifi amma kuma sai ka sake ta bayan ka canja alwala ko ka gusar da najasa to alhamdulillah sai me iziya shafi na nawa shafi na sittin da tara ko da takwas mun yi lokacin laruri ko mukutari kawai muka yi to mun gama mukutari saura laruri Mala ya ce, Wadaruri ne subuhi, lokaci na laruri ga sallar asuba, minar isfarin a'ala daga hasken nan na wayewan gari ne maɗaukaki. In gari ya haske, ana gane na nesa da na kusa, ana bambanta mutum da dabba, ana bambanta mace da namiji, amma rana ba ta hudo ba, to lokacin asuba ta shiga laruri, ila ɗulu shamsi har zuwa hudowar rana. larurinta yana tafiya har zuwa hudowar rana sannan take zama ƙara'i. Wani zuhuri shi kuma laruri na sallar azahar min awwali waqtil asr al mukhtari yana farawa daga farkon lokacin la'asar na mukhtari lokacin da muka ce idan inuwar ka ta zo daidai da tsawonka shine ƙarshen mukhtarin azahar ba kuma shine farkon mukhtarin la'asar to a wannan lokacin ita azahar ta shiga laruri ita kuma la'asar ta shiga mukutari haka suke tafiya tare a zahar laruri la'asar mukutari ba za su zama ƙala'i ba sai rana ta faɗi tare suke zama ƙala'i to daga lokacin da la'asar mukutarinta ya shiga ita azhar ta shiga laruri ila gurubi qurfi shamsi har zuwa faduwan kaskon rana sannan azhar take zama qara'i walil asri laruri na sallar la'asar shi kuma yana shigowa minal isfari daga jajatar rana in rana ta canja daga fari ta yi ruwan ɗorawa ɗorawa ko ta yi jaja-jaja daga lokacin la'asar ta shiga laruri ila wakatil gurubi ta ma har zuwa lokacin faduwar rana kaga ashe larurinsu yana haɗuwa a ƙarshe idan mukutarin la'asar ya fita ta shiga laruri to suna tare da azahar a cikin laruri tunda a larurin azahar ya ce maka ila gurubi kursi shamsi a larurin la'asar ya ce maka ila waqatil gurubi a ga idan lokacin ɗaya ne ba sa zama ƙara'i gaba ɗaya an so sai rana ta faɗi amma mukutarinsu daban-daban ne suna canjin mukutari sannan suna haɗuwa a ƙarshen laruri tare lokacin da la'asar rana ta fara yin jaja-jaja ta shiga laruri to tana tare da azahar a wannan larurin yawa ita azahar ba amma ba ta kai magaruba ba walil magaribi shi kuma laruri na magaruba min alfaragi daga idarwa ne min ha daga sallar magaruba daga ka ce assalamu alaikum bukutarinta ya kare ta shiga laruri ila tulu ilfajir har zuwa hudu wa alfajir har isha ta gama mukutarinta zuwa sulusun dare na farko su haɗu tare da la'asar da magaruba a cikin laruri har zuwa hudowar alfijir. Ya ce, walil isha, shi kuma laruri na sallar isha, kai, min akir sulusun lailin awwal daga ƙarshen sulusun dare na farko, idan shafaƙin nan ya ɓuya mukutarin isha ya kama kana ciki mukutari har zuwa sulusin dare na farko to a lokacin ta fita daga mukutari ta shiga laruri ita ma ila ɗulu'il fajr har zuwa hudu alfajr kaga ita ma magariba da isha suna tarayya a cikin laruri har zuwa hudowar alfajr sannan suke zama kala'i ko karfe hudun dare ka tashi ka manta baka yi magariba ba to ba kala'i za ka yi ta ba za ka yi ta ne da niyyar ada'i a cikin lokacinta amma na laruri ba ta zama kala'i ita ma sai in alfijir ya hudu to alhamdulillah sai ne risala shabi ala baka je baka daura labiretan na za mu babun fil itikafi wannan babi ne da yake bayani cikin itikafi wal itikafu kaga shi itikafi min nawafilil khairi yana daga nafilfili na ayyukan alheri alfati Allah kai wafal wannan mana cikin da sabu caji duk da an kawo ta mu itikafi ba farilla bane ba sunnatun muakkadatun bane a min nawafilil khairi yana daga nafilfil na ayyukan alkhairi ma'ana mustahabbi ne shi ma ga wanda yake da iko yake da guzuri isasshe da zai shiga yin itikafu wal ukufu abin da ake ce masa al ukufu a larabci wannan yana gaya maka a luga kenan ba istilahi na fiqhu ba al ukufu shine al mulazama lazamtar guri dawwama ka dawwama a guri baka tashi ba baka motsa ba a guri daya shi ake ta masa al'ukufu daga naka ishtiqaqi na al'itikafu ili al'itikafu shi ismu al-mazari ne yin itikafi shi ne al'itikafu shi kuma al'ukufu din zaman kawai ko da ba da niyyar itikafi ba a luga kenan kamar yadda ya zo a hikaya ta annabi Ibrahim a suratul anbiya ba Allah ya ce annabi Ibrahim yana tambayar su ma hazihi tamasilu lati antum laha akifuna kaga antum laha akifuna yace amma su ba itikafi suke ba amma sai ka kira shi da siga itikafi ma hazihi tamasilu wannan wadanne irin gumaka ne antum laha akifuna wanda kuka dawwama kuna bauta mata shine akifuna din na shari'a kuma shine Allah ya ce wa antum aakifuna fil masajid ka gane ai haka nan annabi Musa da ya dawo daga munajaci ba ya tarar da banu Isra'ila suna buɗaɗɗen baraki ba eh shi ma aka ce ya akifuna ala asnamin lahu shi ma haka aka ce suna dawwama ga bautar wani ɗan maraƙi nasu gumakan su kai wasu mutane suna bautar gumaka to ma'anar ukufu shine almulazama wala itikafa amma itikafi na shari'a wa antum akifuna fil masajid to shi kan ba a yin sa illa bi siyami sai da azumi idan na ibada ne ko ba wata ramadana ba ya halatta ka yi itikafi amma dole sai ka hada da azumi ba ana nufin wala itikafa illa fi shahri ramadana ba bi siyamin aka ce shi ko azumi ai ba sai a wata ramadana kadai ake azumi ba to ya halatta a yi shi a wani wata ka gane ai wanda ba na ramadan ba inda ya zo a wani hadisi manzo Allah ya yi tikafi a watan shawwal to amma dai illa bi siyamin sai da azumi wala yakunu kuma itikafi baya kasancewa a yayyanke illa mutatabi'an sai dai abin jerantawa idan na kwana bakwai kai niyya to ba za ka yi yau gobe ka huta jibi ka yi gata ka huta kamar azumin nafila sai a jere in ma na kwana uku kai niyya ko kai bakance to jeran tasu ake yi wala yakunu kuma baya kasancewa a ko ina illa fil masajid sai a cikin masallatai kamar qala Allah subhanahu kamar yadda Allah madaukakin sarki yace wa antum aakifuna fil masajid wala tubashiruhunna kar ku yi jima'i da matayenku wa antum akifuna a lokacin da kuke itikafi fil masajidi saboda haka ba a yin sa a ko ina sai a cikin masallaci fa in kana baladu fil jumu'atu idan garin naku da zaka yi itikafi akwai masallacin juma'a a cikin sa to fa la yakunu itikafin ka baya kasancewa a kowanne guri illa fil jami'i sai a masallacin juma'a ba za ka shiga masallacin anguwa in dai akwai juma'a a galin ba saboda juma'a ta waje ba a kanka illa an yanzu ra'ayyama sai dai in yayi bakantan wasu kwanaki la ta kuzuhu fihi jumu'atu wanda juma'a ba za ta kama shi a cikin sa ba yayi bakantan litinin talata laraba kwana uku ko na kwana hudu yayi bakance ladi litinin talata laraba alhamis kaga babu juma'a a ciki to wannan ya halatta yi a masallacin anguwarsu amma in ba kantansa akwai juma'a ciki ko kuma kwanakin da ya ɗauka za su kai sati ko kwana goma to ba halatta ya yi a ko'ina ba sai a masallacin juma'a in ya shiga wani masallaci wanda ba na juma'a ba in juma'a ta zo in ya fita je juma'a ita kafi ya ɓaci ba ruwansa da juma'a in ka fita yi tikafi ya ɓace in kuma ka zauna yi tikafi ka ki zuwa ka aikata haramun ka yi saƙo ka aikata kaba'ira na kin zuwa juma'a ina fata an gane to saboda haka baya halatta a yi a ko'ina sai a masarautar juma'a in dai a cikin kwanakin akwai ranar juma'a wa aqallu ma huwa ahabbu ilana min al-i'tikaf mafi karancin abin da shi ne mafi soyuwa a wajen mu malikawa min al-itikafi na kwanakin itikafi ya zama a sharatu ayyamin kwana goma wannan ma huwa ahabbu ilaina a babin mustahabbi kar ka yi dauki kasa da kwana goma shi ne mafi kankanta aƙallu ka iya ɗaukar sati biyu sha hudu ko kwana ashirin ko talatin wata gaba ɗaya in kana da isasshen guzuri da lokaci to amma mafi karanci kare ya kasa da kwana goma amma duk da haka wa man nazara itikafa yaumi wanda ya ba kancan itikafu jini daya ba a kasana da mafi yawa to lazima wa itikafin kwana ɗaya nan ya lazamce shi ya yi wa Allah alkawari in ya samu abu kaza to zai yi itikafi na kwana ɗaya to idan wannan bakantan ya cika to wajibi ne ya je ya yi tikafin nan na kwana ɗaya wa in nazara lailata in yayi bakancan dare saboda an ce sai da azumi shi kuma baya so ya yi azumi sai yana so ya yi wayo ba zai azumi wace ya yi bakancan alkawarin itikafi amma da daddare itikafin dare zai banda na rana to in dai ya kudura ya shiga lazimahu yawmun wa laila yini da kwana ya lazamce shi har yinin ya shigo kuma dole sai ya yi azumi in bai yi azumi ba itikafin ya ɓaci wa man afkara fihi wanda ya ci abinci a cikin itikafinsa da rana muta'ammidan da gangan ko ba a wata ramadana bane sai ya karya itikaf a azumin itikafin to fal yabtadi itikafu ya fara sabon itikafu naka wancan ya rushe ko da yayi na kwana bakwai alal misali ya dauki kwana goma yayi sati yana yi da gangan sai ya karya azumin itikafin to abin da ya baya ya rushe wa kazalika haka nan man jama'a fi wanda ya tara da matarsa a cikin itikafi lailan da daddare don cewa an sha ruwa ko har Allah ya ce uhilla lakum lailatan siyamin rafasu ila nisaikum an halatta muku yin jima'i da matayenku a daren azumi to wannan banda da itikafi in ya take ta da daddare don cewa an sha ruwa auna haran ko da rana ya karya azumi itikafin da yin jima'i nasiyan yana neman tuwa ne au muta'ammidan ko da gangan to shi ma itikafin sa ya baci alhamdulillah sai me askan mala ya kudu da shi askari shafi na nawa shafi na 235 za mu tashi al'ila ushari'i shi ne ba shi ne fasulun rabewa insha Allah al'ila ushari'iyu muli na shari'a ila'i tukunna mai tarifin zaune da ake ce masa ila'i mutum ne ya yi rantsuwa ba zai taki matarsa ba shi ne ila'i dama al'ila asali rantsuwa to amma in ka je a fikihu an ce maka ila'u to ana nufin mutumin da ya rantsuwa ba zai taki matarsa ba tsawon wasu watanni. A gane ai. To shi wannan ila a shari'u na shari'a wanda idan ka yi shi shari'a ta baka dama ka cika rantsuwar ka karka take ta ba za ka yi kafara ba. To shi ne halifun yin rantsuwa biyaminin da wata rantsuwa yalzamu da yake lazamtarsa ko bilihinsu da yin wannan rantsuwar hukuman a hukunci yana lazamta masa alakar ki wani iya zaudati abu kamarin takun matarsa kazi kan zancen ya rantse yadda kuma ba zai kafara ba shi ba zai take ta ba wata biyar ko shida ko bakwai ya yi rantsuwan ba zai take ta ba ziyadatan ƙari ala arba'ati ashhurin akan watanni hudu da Allah ya bashi wannan shine ake ce maka yayi ila yayi muli wallazina yuluna min nisa'ihim rabbusu arba'ati ashhurin wanda suka yi wa matan su ila'i suka yi rantsuwa ba za su take su ba to an ba su wata hudu arba'ati ashhurin wata hudu to idan ya rantse yace wata hudu da kwana ɗaya misali ko wata hudu da kwana biyu ko ma me ya ƙara ziyadatan dai ala arba'ata ashhurin to shi ake cewa yayi ila'i ya wuce abinda shari'a ta bashi abinda qur'ani ya yanke masa alqur'ani ya baka dama kai wa matarka gargadi da horo akan saba maka da take yi ka kaula cewa shimbiɗa ta wata hudu in kai haka baka yi laifi ba har a wajen Allah in dai ba haka kawai don ka zalunce ka kai ba kana ma wani abu wanda ba ka so kamar tana fita ba da izininka ba kayi kayi ta bari ta ki ta bari alal misali ko tana ma almubazarinki da dukiya kayi kayi ta dena ta ki ta dena ko tana fada da mutane ko tana zaginka ko wani abu makamancin haka wanda kai kuma ba ka so ka yi iya ƙoƙarin ka ka daina eh taƙi sai kai lanzuwa ka ce wallahi in kika ƙara yi sai na yi wata hudu ban take ki ba ba gane ai ko wata uku ko wata biyu ko wata ɗaya ko sati ɗaya to wannan shari'a ta baka dama baka yi laifi ba baka zalunce ta ba to amma in ya zama ziyaratan ala arba'ati ashhurin to kai kai muli kai ila'i in ka lantse ba za ka take ta ba sama da wata hudu to shi ake ce masa ila'i ka wuce damar da Allah ya baka a cikin alkur'ani to idan ya ƙara a cikin ila'insa sama da wata hudu to falaha murafa'atu ya halatta gare ta ta kai ƙararsa wajen alƙali ta ce na sani abinda addini ya bashi wata hudu shi kuma ya rantsa ya ce wata biyar ko shida ko wata hudu da kwana ɗaya ko da kwana biyu ko uku ni ban yarda ga wannan ƙalin da ya yi batun da Allah bai bashi wannan damar ba to tana da wannan damar laha murafa'atu ya halatta ta kai ƙararsa li yu'ajjala domin a yanke masa lokaci tamama arba'ata ashhurin cikar wata hudu munzul halifi daga lokacin da ya rantse ba daga lokacin da ta kawo ƙara ba in ta kawo ƙara za a ce to yanzu ran yaushe yayi wannan rantsuwar ba zai kusance ki ba wata biyar sai yau ya kai wata ɗaya a ce to kai yanzu saura wata uku damar da shari'a ta baka ka yi wata ɗaya a cikin wata uku sauran ka wata uku in wata uku ya cika daidai ka koma mata ka take ta ke kuma in bai take ki ba wata uku ya cika ya gota ki dawo ina fata an gane fa in fa idan ya koma mata ya take ta kafin cikar wata hudu ka gane ai ko kuma wata hudun yana cika daidai ya cika rantsuwarsa in wata hudu ya yi o muna maganar ya gota wata hudu a rantsuwar tasa to idan ya dawo mata a daidai wata hudu bai kara ba kan yadda Allah ya ce to aurensa yana nan amma sai ya yi kafara don shi ya rantse wata biyar ko yanzu kuma wata biyar bai cika ba ya dawo daidai shari'a wata hudu ya take ta to aurensa ya tabbata amma zai yi kafara rantsuwa saboda shi wata biyar yace ko wata hudu da kwana ɗaya ko kwana kaza wa illa in watanni hudu suka cika yace shi ba zai kafara ba sai ya cika rantsuwarsa wata biyar din nan da ya ɗauka ba zai kusance ta ba sai ya cika su to dan ya gota lam ya lazamu talaqu saki bai lazamce shi ba ba daga ya gota saki yake afkuwa ba a'a bal yuqifu alqali zai tsayar da shi li ya'murahu domin ya umarce bil fa'ati da komawa matan nan awi talaqi ko kuma ya sake ta dama ba an ce falaha murafa ta hudu yu ajjala tamamu arba'ata ashurin ba in wata hudu ya cika dama za ka dawo sai alkali ya komo ya komo ya tashe ki eh shi kenan aure yana nan in ta ce a'a wata hudu gashi ya cika yau hada kwana ɗaya bai dawo ba to za a kirawo shi gaba alƙali a tsaye da shi shine yuqifu hudu alƙali ya tsaye da shi a gabansa da ya amura wata mata tofa ka koma a daren yau in ba al'ada take ba ka tashe ta idan ka ki takunta a daren nan gobe in ta dawo za mu ba ta takarda wannan shine hukunci na ƙarshe amma fa shi ma inistaratu idan ta zaɓi sake eh har yanzu ko ya kafe ya ce shi fa ba zai koma ba sai ya cika latsosa shi ba zai kafara ba ya rantse sai ya yi wata biyar a gaba alƙali to ba daga ya faɗa haka alƙali zai ɗauko takarda ya yi muku wuce da za ce ke kin ji za ki iya haƙuri ya cika rantsuwar wata biyar haƙƙinki na yanzu ko kuma ba za ki iya ba a rubuta miki takarda. To, in taratu in ta zaɓi sakin, to alƙali zai rubuta saki ɗaya tun da ya gota kuma an ce ya koma yaƙi. A ba na ce, a Allah shiga wata mala na yi haƙurin wata hudu ba, dan ƙarin wata ɗaya ba komai a jira. To, amma alƙali zai tabbata to ka zama azzalimi ka wuce ƙa'ida da dokar da Allah ya ba. Damar ka wata hudu ne, ƙarin watan nan ka sani ka zalunce ta kuma Allah sai ya muku shari'a. Amma ba za mu rusa wa takarda ba tunda ta yafe haƙƙinta ne ta yadda za ta ƙara za ta jira ka wata hudu a nan babu zancen tara ba zata a kai shi kursuna ba zata a tilasta masa lantsuwa ce in ya ce ba zai cika ba in tana in ta zaɓi rabuwa to alƙali da dama ya rubuta mata takarda in ya ce ba zai koma ba amma idan ta ce a ta haƙula ya je ko wata nawa ya ɗiba ya je ya cika ɗin ni ba na so a raba mu shi kenan ai ta ta san laifinta ta san abin da ta yi kuma ta san matsayin mijin fa in aba idan ya ƙi ita ma kuma ta ce ba ta yadda ba to tsallaka alai alƙali ya rubuta masa sake tsalkatar raji'iyya amma sake na komi ya rubuta sake ɗaya ya ba ta to an sake ki sake ɗaya tun da kin ce ke ba ki yadda ba in dai ba zai dawo ba sai dai ya sake ki shi kuma a ba ya kiyasa shi yana son matarsa kuma ba zai rantsuwa ba zai kafara ba sai ya cika wata biyar ko shida to alƙali a nan ya rubuta mata saki ɗaya raji'iyya saki na komi fa in fa'a idan ta je tana zaman inda kuma sai ya lallabo ya zo ya take ta dama ba an ce ta yi inda a ɗakin ta ba wata kulla haraba kulla tukun su hunan min buyuti hinna wala ya kurujuna dama kuna kiyaye shari'a ta zauna a ɗakin ta tana inda wani dare kafin da gama inda sai ya lallabo ya ce ya mai da ita sai ya take ta ba da irtija'iya bayan ya mai da ita to shi kenan komansa ya inganta amma wancan sakin fa yana nan a lissafi sakin nan ba a goge shi ba tun da ai hukunci ba ƙarya ba ne alƙali ne yi hukunci bayan cikan sharaɗi da ƙa'ida ya sake ta akan ƙa'ida ta musulunci to sakin yana nan amma yana da damar kome idan da ya fi kone ya take ta kafin cikar watannin da ya ɗiba ko kafin ta gama idda to komansa ya inganta wa'illa in bai take ta ba ko da ya ce ya mai da ita amma ya kiya take ta har idda ta ƙare to ba na ta ne santa ga rashin birkewa da ta ƙarewar idda in dai ta gama idda bai take ta ba ko da ya mai da ita ba shari'a ba ta hana shi komi ba a sakin da alƙalin ya yi amma da sharaɗin ka zo ka take ta ba ka yi ka fara rantsuwan na hana da sharaɗi yana a fulicin baki ya inganta kome ka gane ai amma kome bai tabbata ba ka san inganci daban tabbata ne komansa ya inganta da yadda ya mai da ita to amma fa bai tabbata ba har sai ya take ta kafin idda ta ƙare. Idan ku idda ta ƙare bai take ta ba ko ya mai da ita to banar ta ne santa yanzu ba matarsa ba ta gama idda. Kuma akan wancan sakin da alƙalin ne. Wannan ila'i kenan wanda ya dena ya ƙaura cewa matarsa saboda wani laifi da ta yi masa. Kamar yadda muka faɗa a farko. ba haka kawai ake ba sai in akwai dalili to nan ma da wa fi tarikin wadi amma a cikin mutumin da ya bar takun matarsa jiraran dan cutarwa dan mugunta da cuta ba wani laifi ta yi masa ba da ya ɗauki wannan mataki haka kawai ya ƙaurace mata ya daina takunta to aka ce malamai sun yi saɓanin ruwa ya tana akwai ruwayoyi guda biyu bi ta'ajiri shi ma da yanke masa lokaci na ila'i wata hudu kamar wanda shi laifi aka yi masa ya kaurace mata shi ma wanda ya bar takunta dan cuta za a yanke masa wata hudu munul murafa'a daga lokacin da ta kai kara shi ba munzul halifi ba shi wancan ai laifi aka masa daga lokacin yayi rantsuwa to ya kawo ƙala to shi wannan munzul halifi ne shi kuma wannan ya bar taku ne birane don cutarwa to shi a ruwayar da aka ce shi ma za a yanke masa lokaci to za a yanke masa lokaci da munzul murafa'a da lokacin da ta kawo ƙala ce haka kawai mijina ya ƙaunace mu laifin da kika masa ce ni ma ban san laifin da na yi masa aka kira shi laifin ne sama ka ɗauki wannan matakin da ba ka kusantanta shi wannan da ya rantsuwa ba shine bambancin zawanta haka kawai kawai ya bar takunta tarikin watsi aka ce ba halifi tarikin watsi ba ba ya yi rantsuwa ba ne bai faɗi komai ba kawai ya ƙaunace mata ya daina kusanta to in ta kawo ƙara tun da ba rantsuwa ya ba balle sannan a ce ila'i to a ruwaya ta farko aka ce za a yanke masa lokacin ila'in wata hudu daga lokacin amma da ta kawo ƙara wa amrihi ruwaya ta biyu aka ce a kawai a umarta bil furqati da laguwa tunda ba ila'i bane shi ba rutsuwaye ba bai faɗi wani laifi da sai masa na kaurace mata ba idan ta kawo ƙara to an cuta ta kai cuta tunda har ta kawo ƙara to kawai tunda an gane cutar ta yake yi kawai a raba su a ruwaya ta biyu amma ruwaya ta farko ta fi dama dama ba a sani ba ko in ya ji tsoron rabuwa zai gyara halinsa to alhamdulillah ba a sani ba ko ita tana tsananin son mijin ya lura tana tsananin son sa ne shi yasa yake mata wannan a zalunci da kar a yi garajen raba su din a yanke lokaci wata hudu watakila za a gane bakin gara alhamdulillah sai to ka gani ka kuma kar ku raba su kuma su je su dinga haɗuwa suna yin juna ga ku sai da za ku kullu da ka bu ila in ya kare sai ne to ina ne a lokacin shafi na nawa Allah huwa alwadi 197 muna cikin kabarul mubtada hina yakunu jumlatan aw shubha jumla mun yi amsila ta farko ko yawa saula ta biyu al muhazzabu mutum mai kyakkyawar ɗabi'a asdiqahu abokanansa kasiruna suna da yawa kaga al muhazzabu ai mubtada ne asdiqahu kasiruna shi kuma jumla ne domin shi kansa mubtada ne da labari asdiqa'uhu mubtada ne yasa ya rufu asdiqa'uhu sannan kasiruna aka masa rufu'a da waw domin labarin mubtada ne to da wannan mubtada ne asdiqa'uhu da labarin sa kasirwa duka labarin mubtada awwal ka gane ai al al al muhazzabu kaga mutum mai kyakkyawar ɗabi'a kaga mubtada kenan to sai kace azliqa'uhu abokanan sa kasirun suna da yawa shi ne kabarul mubtada awwal amma shi kanka jumla ne tunda mubtada ne da labari aha al-misbahu fitila dauquhu hasken sa shadidu yana da tsanani yana da ƙarfi kenan to kaga dauqu shi ma mubtada ne shadidul labarin mubtada ne to da mubtada awwal din da labarinsa duka kabarin mubtada awwal ka gane dokuhun na shi ai mubtada sani da labarinsa shadidun duka kabarin mubtada awwal duka labarin wancan mubtada na almisbahun albintu yarinya mace jamaluha kanta shine asharafu daukakan nasabarta da darajar gidansu da iyayenta shine kanta ko mummuna ce kamar tunku in ta fito a gidan karakai ko a gidan manyan malamai sai ga ana lubi wajen auren ko to jamalu ha shine asharabu kanta shine wannan daukaka na daraja na iyayenta to jamalu ha sharabu asharabu kaga shi ma yayi kama da jumla at-tujjaru yan kasuwa shi'aruhum alamominsu a sidku gaskiya ‘yan kasuwa da za su tsaya akan alamarsu ta asali gaskiya to da ba a shiga halin da ake ciki ba ko tsanani ya zo za a samu sauki inda kowa zai yi gaskiya a kasuwancinsa to a tujjaru shi ne mubta da awwal shi'aruhum tunda wannan damiri ne hum to sai ya kama da jumla tunda yana ɗauke da damiri asirku shi ne kamar labarin mubtada sani ɗin to dukkan su ne mubtada a su ne labari na atujjaru ɗan kasuwa to alhamdulillah sai mai Neman rabu, shafi na nawa. Dari da nawa. Dari da hamsin da biyar? Dari da hamsin da biyar. Ƙa'ida ta nawa. Ta tafi da bakwai? تؤرب أدوات الشرع تؤرب أدوات الشرع أنا يل إرادي ga abubuwan da suke sanya sharaɗi kama ya ati kamar yadda zai zo a nan in dallatil adatu ala zamanin au makani idan adatu shar'i dallatai nuni ala zamanin abu ta wani zamani ka gane ai kamar mata ya atin rabi'u kaga a rabi'u ai zamani ne yuzra'ul qudun ko au makani ko kuma ta yi nuni zuwa ga wani guri kamar aina kenan mata tana nuni ne zuwa ga zamani aina kuma tana nuni ne zuwa ga guri fi mahalli nasibin kuma ta zo a mahallin fata'a Allah zarfiya abu sa zarafi mata ba a gina ta a fata ba? Aina ma fata ba? Allah zarfiyati zamaniya abu sa zarafi na guri na lokaci, awil makaniya ko zarafi na guri, lifi'ilin shar'i ga wani fi'ili na sharaɗi. In kana tamma in wannan fi'ilin shar'i ya zama cikakke ne, wali kabari ko kuma ga labarin sharaɗin in kana nakisa in ya kasance tauyayye ne ana mata li'irabi da zamani ko guri ga fi'ilin sharaɗi idan fi'ilin ya zama cikakke ne in kuma labari ne to in labari ya zama nakisi to shi ne yake ɗaukar li'irabin ba ba ba ba fi'ilin ba ina fata an gane wannan shi ne ƙa'ida ta tafi inda baku alhamdulillah so ne buktarul hadisin nabawiyya shafi na nawa muktaru dalida dalida ashirin da bakwai to ina za mu tashi hadisi na nawa na tamanin da takwas makarimul akhlaqi asharatun manyan manyan ɗabi'o'i kyawawa guda goma ne wanda idan ka cika su ka zama karimi mai karamci mai kyakkyawar ɗabi'a ina fata an gane na takunu fi rajuli ana samun ɗabi'o'in nan guda goma ta kasance a cikin mutum magidanci amma wala ta kunu fi ibnihi sai kaga ba ta kasancewa cikin ɗansa da ya haifa ba lalle ne a gaje ta ba za ka ga uba mutumin kirki ɗaya zama mutumin banza wani lokaci kuma wata kunu fil ibni tana zamantowa a cikin ɗa ɗa yana tashi da waɗannan ɗabi'o'i kyawawa wala ta kunu fil abi amma ba ta kasancewa cikin uba sai kaga ɗan ya zama na kirki amma iyayen mutanen banza. Ina fata an gane, kaga ba tarbiyyar gidansu ba inda su ne za su mu tarbiyya da shi ma irinsu zai zama. To wannan ya zama baiwa ce ta Allah da yake ba da ita ga wanda ya so. Wato kunu fil abdi wani lokaci akan samu kyawawan ɗabi'o'in nan guda goma a tare da bawa da aka mallaka. Wala ta kunu fi sai amma ba za ka same ta cikin ubangijinsa da ya mallake shi ba. ya kasimu hallahu Allah yana raba ta ne liman arada bihi sa'ada ga wanda Allah yake nufin arzikin lahira gare shi sa'ada mun san sa'ada ai ki ki kishe shakawa Allah yana bada ita ga wanda ya nufe shi da arziki abu na farko daga cikin dabi'o'in nan guda goma makarimul akhlaq sidqul hadisi gaskiyar zance gaskiyar zance akwai mutumin da za ka ga tun yana karami shi bai iya karya ba tun yana yaro har ya zama saurayi har ya girma gaskiya ce shi a bakinsa bai san ƙarya ba wannan baiwa ce ta Allah da yake raba ta ga wanda yake wasu dukul ba'asi da kuma gaskiyar riko ai asabatu fil harbi fil ba'sa waddan ra'i gaskiya a cikin yaki yana kiyaye dokoki da ka'idoji na yaki in an zo wajen yaki in mutum ya jefar da makami ba zai kashe shi ba ka gane ai in ya ga ya ko ya mara barna ko ya mara launi ya daga takobi ya kalmar shahada zai kyale shi ba zai sale shi wannan gaskiya ke da abun yaki ba zai kashe mata ba ba zai kashe yara ƙanana da shari'a musulun ta hana kashewa ba wa ida'u sa'ili da bawa mai bara idan mai bara yayi bara in dai yana da abun bayarwa to komin kankanta zai iya yagewa ya bayar ko da ba mai yawa bane wannan yana cikin makarimul akhlaq wal mukafa'atu da kuma yin sakayya duk sana'i da ayyukan alheri da aka yi masa wani ya maka wani abu na alheri to lalle ne ka yi ƙoƙarin saka masa yana cikin makarimul akhlaq domin manzo Allah ya man sana'a bi kumul ma'rufa fa kafi'u duk wanda ya aikata muku alheri ku saka masa eh ko da ba da niyyar sakayya yayi muku ba to ko ko da an samu su kwanaki kuma ku duba wani abu mai kyau na alheri ko wanda yayi daidai da wanda ya muku ko wanda ya wuce ko wanda bai kai ba daidai karfin ku shi ma ku yi masa har ma a ƙarshe maza Allah sai in ba ku samu abin za ku ma fa in lam tadiru ma ma tukafi'unahu bihi fad'ulahu idan ba ku samu abin za ku iya saka masa da shi ba to ku yi ku yi masa addu'a to wannan yana cikin makarimul akhlaq wa hibzul amanati da kiyaye amana amana amana fa suna ta tara amanar magana ce akai sirri da kai amana ce karka faɗa amanar dukiya ka danka a hannunka in an zo karba ka ba da ita yanda aka baka tsintuwa kai amana ce ga yadda shari'a ta ce ka ajiye ta shekara kana sanarwa in mai ita ya fito amana ka bashi ina fata an gane aure kai amana ce Allah ya baka na wannan matar da ne aka haifa ma amanar Allah ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati wasilatun rahim da sadar da zumunci amana ce ma'ana makarimul akalaki kai yana cikin shine abu na nawa na biyar sidqul hadisi sidqul basi ya dawo sa'ili al mukafa sidqul amana silatul rahim shine na shida ka zama mutum mai sadar da zumunci yana cikin makarimul akhlaq wa tazammumu lil jari da kiyayewa haƙƙin makoci shine azimmatu ba alƙawari ba at-tazammumu ay hibzu hurmati wa mura'atihi bima yanfa'uhu kiyaye alfarmar makocinka da kuma kula da duk abin da zai amfanar da shi duk abin da za ka yi ya zama wanda zai amfane shi ba wanda zai cutar da shi ba sawa'un gini za ka yi karka wanda zai cutar da makocinka za ka tona rami ko magudanar ruwa ko shadda karka tona a jikin tsoronsa ko garinsa wanda zai cutar masa da gini da makamancin wannan wata zammumu sahibi da kiyayewa haƙƙin aboki aboki aboki ya zama ne mata kenan wa sahibatihi wa bani wa fasilati lati tu'wi ko kuma abokin hulɗa ne na kasuwanci ko abokin tafiya ne a sahibi biljan wa bin sadiri kenan duk wani da Allah ya haɗa ka zama da shi ana kai masa as-sahibu a luga to saboda haka ka kiyaye hakkin duk wanda Allah ya haɗa ka zama da shi wa iqra'u dayfi da kuma garar bako ɗaukar nauyin bako in bako ya sauka a gidanka ka gane shine kirar dayfi abinci mai kyau da zaka bashi da wajen kwana da ruwan sha da abin da yake bukata a matsayinsa na bako kai masa shine iqra'u dayfi ka ɗauki nauyin bako sai manzo Allah ce wa ra'asuhunna shugaban waɗannan abubuwa guda tara alhaya'u shine kunya ita ita cikon na goma ita ce kunya in kana da kunya duk waɗancan cikin sauki zaka yi su baka san ma kai ba amma wanda bai da kunya wannan abin zai ci wahalar yin su za su yi masa nauyi ba zai iya cika su shugabansu ita ce kunya rawahu al-hakimu an sayyida aisha makatubun fil injili an samu a rubuce a cikin littafin linjila ta annabi isa Allah ya ce kama ta dinu tudanu kamar yanda kai bi haka za a bi ka yanda ka saba haka za a saba maka yanda kai haka za a saka ma shine kama ta dinu tudanu idan kai wa iyayenka biyayya to ƴaƴan da zaka haifa kai ma za su ma biyayya in ka saba wa iyayenka to ƴaƴan da ka haifa kai ma za su saba maka wannan haka sunnar Allah take ba ta canjawa wa bil kailin lazi takilu taktalu ka gane ai taktalu kana yin awu ne bil kaili da ma'auni allazi takilu wanda kake aunarwa mutane shi ma kalin magana daidai yake da kamata jin su damu eh yadda ka auna wa mutane to su ba haka za su auna ma yawo an ka tuka a tuka ma ko kuɗi ne ka zo sayan abu misali ka zo sayan siga wanda ya bada naira goma alal misali a ba naira goma ba naira ɗari yanzu ce goma da ko yanzu naira goma ta zama naira ɗari da yanzu naira goma da ko ɗari biyu ta zama murtala to yanzu mu ce wanda ya ba da naira ɗari aka auna masa suga wanda ya kawo ɗari biyu ai ba za a auna masa daidai da wanda ya ba da naira ɗari to kai ma ai ma'auni ka bayar ma'auninka naira ɗarin nan ne ma'auninka shi ma ɗari biyu nan ne ma'auninsa yanda ka auna haka za a auna ma yadda ka auno kuɗi ka bayar to haka za a auno abin da ka saya a baka daidai gwargwadon kuɗinka wannan duka kinaya ce ta yadda kai haka za a yi ma rawahu dalaimi an fudalata ibn ubaidin maktubun fi taurat an samu a rubuce a cikin littafin at-taura ta annabi Musa man balagat lahu ibnatun duk wanda ya mace da aka aifa masa ta kai isna ta azrata tana shekara goma sha biyu falamin zawija bai aular da ita ba fa asabat isman sai ta aikata zunubi to fa ismu zalika ala zunubin wannan matar da ta yi alaihi yana kan zunubin yan nan da ta kai sha biyu ba wai ta gota ba fa in ne ta cika sha biyu to yanzu kiwo ya karu a kanka tarbiyya ta karu tsare ta a gida ya ƙaru. Kar ka sake ta kamar dabba tana yawo ko ina, duk abin da ta aikata na sako, kowanne iri ne zunubin yana kanka. Ba za a fara rubuta ba da zunubi ba sai ka aular da ita. Rawahu al-Bayhaqi an Anas Makatubun fi Taurati an samu a rubuce a cikin At-Taura man sarrahu an ta tsula hayatu duk wanda zai faranta masa rai cewa rayuwarsa ta yi tsawo. duk wanda zai so a ce ya yi tsawon kwana ya kai shekara tamanin tafi'in ɗari wa yarda da firziki duk wanda zai faranta masa rai ya kulli ya dinga samun ƙari cikin arzikinsa babu raguwa sai dai ƙaruwa cikin arziki to in yana son wannan abu bi fal ya sin rahimahu lalle ne ya sadar da zumuncinsa in dai zai masa daɗi ya yi tsawon kwana a duniya zai masa daɗi kullum arzikinsa ya dinga ƙaruwa to lalle ya dinga sadar da zumunci wannan shine sanadarin tsawon kwana da kuma karuwar arziki to kishiyarsa kuma tana nan tun mutumin da ya yanke zumunci to kamar ya yanke rayuwarsa ta duniya ne inda zai yi shekara tamanin daga ya arba'in sai a kashe inda zai yi ɗari in ya yanke zumunci daga ya kawo shekara hamsin kawai sai ya faɗi ya mutu in za a rubuta masa arziki mai yawa in yi yanke zumunci sai a yanke arzikin amma ina sadarwa ta kullum arzikin zai dinga karuwa kullum rayuwarsa za ta dinga yin tsawo rawahu al-hakim an ibn abbas min al-muru'ati yana daga mutunci an yusifa al-aqu li aki dan uwa yayi shiru ga dan uwansa idza haddathahu yana zantar da shi ba mai wannan sai sai mai mutunci yazo maka da magana ko da ta saba wa ra'ayinka kai ko ta saba wa gaskiya ko kazafi yake maka an ce kayi kaza kayi kaza in kana da mutunci ka yi shiru ya gama sannan in kana da ta cewa ka biyo baya ka warware abin da ya faɗa amma yana faɗa kana faɗa shi zai kawo abu haka ta iska abin da shaɗan yake nema daga an fara tatar baki sai musu ya kaure ba a san san da wani zai fara kai hannu ba to shaɗan ya ci galaba a kanku ya samu abin da yake nema amma in aka samu mai mutunci to shi zai yi shiru wani ko zagi yake ka yi shiru ai shi ma zagi magana ce kuma kai yake gaya wa to ka yi shiru duk ɗacinka ka saurare shi idan ya gama an kana da abin da za ka ce sannan ka faɗa wannan minal muru'a yana daga mutunci an yi sutal aku dan uwa yayi shiru ne ake ga dan uwansa idza hadatha in yana zantar da shi wa min husnil mumashati yana daga kyawun tafiya me za mu cewa mutane biyu suna tafiya eh masu tafiya su su biyu shine mumasha dan kace al mushatu matafiya eh to amma mu masha kamar muzakara mudakala mudaraha da kake yi kai da wani to haka abokin tafiya yana daga can tafiya tare da abokin tafiya an ya kifal aku dan uwa ya tsaya li akihi ga dan uwansa idan kala shif'ul ali idan hancin takalminsa ya tsinke kar ka tafi kamar shi kuna tafiya tare sawa'un a gari ne ko a daji ne sai hancin takalminsa ya tsinke ko ya yanke to ka tsaya ka jira alal akalli in ba za ka taya shi ɗaurawa ko ba za ka taya shi neman abin da zai ɗaura hancin takalminsa ba to ka jira shi to wannan yana da yalwa kuna tafiya da mutum kana motarka yana motarsa da jama'arka da jama'arka misali sai mota ɗaya daga cikin kwabbo ɗinku ta samu matsala yana daga husunin mu ma shafi ku duk ku tsaya kar ku yi gaba sai kun tabbatar ya gyara motarsa ko kun taimaka kun gyara masa misali yanzu suna ana magana takalmi kamar kamar kamar yayi faci taya ba ita ce takalmin mota ba to abokin tafiyarka idan motar sai faci to ka jira shi yana cikin kyakkyawar tafiya sai ne min ashiraɗi sa'a yana daga sharaɗoɗin tashin duniya ko ka ce alamomin tashin duniya an yi murar rajul fil masjidi kaga mutum ya zo ya wuce ta cikin masallaci wala yusalli fi ne amma ba zai tsaya ya raka abin ta nafila a cikinsa ba wai shi sauri yake shi zai je kasuwa kuma wai yana da alwalar to wannan alama ce na duniya ta kusa karewa mutum ya wuce fil masjidi ta cikin masallaci ya keta ya wuce amma ba zai tsaya ya yi tahiyatul masjidi ba ko da raka'a wa Allah yusallima rajulu daga cikin alamomin tashin duniya zaka ga mutum wai ba zai yi sallama ga wani ba illa alaman ya alifu sai ga wanda ya sani za ku yi kiliya idansa a cikin naka amma ba zai taimaka assalamu alaikum ba wai dan bai san ka ba kuma amma ya ga alama kai musulmi ne ya watakila ma ya maka sanin shanu garin ku daya ko ƙauyen ku daya kawai bai san sunan ka bane shi yasa ba zai ma sallama ba wannan alamomi ne na tashin duniya kazan ku yanzu mutane suna wani in ka ga mutum ya ma sallama ko ya gaje ka to wai ya san ka ne shi kuma shari'ar musulunci kawai musulmi ta sani in dai ka tabbatar musulmi ne ba sai ka sani ba kawai kamar sallam wa an yi murida sabiyu ko a shaika kuma ka ga yaro ƙarami yana aiken tsoho wannan ya kaje ofisoshin gwamnati masu da duk tsoho ne wajen kwafi da wani ba ya aibe eh yubrida a nan ba na sanyi ko sanyayawa ba na sundukul bari ai musan sundukul bari ne akwatin gidan waya ba to ai wasu ko aika su ake to ka ga yaro yana aiken tsoho ko da ba nasaba ba na ce ya rena ubansa ko ya rena babbansa ko kawunsa ko bai san shi ba kar ya yadda kuma aike wai ba sai ka aike shi wani guri ko wata anguwa ko wani gari ba ko ce da Allah da komun abu kaza ai shi ma aike ka girmama shekarun da Allah ya masa ba ko ka fi shi matsayi a duniya ko ka fi shi ɗaukaka a rayuwar duniya in dai ya girme ka musamman ya zama dattijo da farin gashi to kai kar ka yadda ka sa shi wani aiki gara ka tashi ka je kai da kanka rawahu tabarani a dubni mas'udin alhamdulillah fatiha da salatul fati wani ma ba zai tashi ba sai sai ce baba a je ayi kaza da bakin kafa zai ce baba amma ba zai hana kuma ya aike shi fatiha da salatul fati bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المردود عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله ما شاء الله الحمد لله